الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مدداوة لبهوتو لمكتفي أتكون ونن دورة لمكي قباتروا ونن شيني درسمنا شدة كنان tunda kullum muna yin darasi biyu biyu mun farara attanin an yi darasi biyu talata an yi biyu yau laraba an yi ɗaya gashi kuma allah ya nuna muna muna cikin darasi na biyu muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya nukta wadda za mu tashi a kanta ita ce nukta ta attahaddiyat attahaddiyat yan an ce attahaddi da haƙar mini shine ƙalubale kalubale da al'ummar musulmi take fuskanta yana da yawa akwai kalubale na tsaro kalubale na rashe-rashen lafiya kalubale na yakar jahilci kalubale na yakar shaye-shaye kalubale na mamayar kafirai da suke kasashenmu kalubale na wato yaduwar shirka an gane ko ƙalubale a gidanka akwai ƙalubale a cikin karatunka akwai ƙalubale ita rayuwa ko da yaushe tana tare da ƙalubale to wannan ƙalubalen sai ka same shi ka dibi al'ummar da kake ciki sai ka ɗauko wata matsala ƙalubale na shaye-shaye shan giya shan ƙwaya ƙalubale na tsaro ƙalubale na rashin aikin matasa a cikin al'umma ƙalubale na kaza ƙalubale na kaza sai ka ɗauko shi idan ka ɗauko wannan ƙalubalen ya za mu yi mu samu mafita shi ma wannan karatu ne a tahaddiyat wato challenge da english ko kuma defi an gane ko da faransanci kenan lay defi ko challenges an gane ko to wannan abu ne wanda ana iya yin karatu kan shi mai yawa duk wata matsalar ta shafi al'umma matsayin kalubale take to ya za mu yi mu yaƙi wannan matsala ɗin in kuma ba ta shigo ba ya za mu yi mu kare kanmu daga gare ta ƙalubale na rashin auren matasa ƙalubale na yawan sake-sake mi yake kawowar yawan sake-sake cikin al'umma ya za mu yaƙi wannan matsala kun gani shi kenan kofa ta buɗe ta karatu amma in ba haka ba sai ka zauna babu wani maudu'i inda za ka iya ɗaukowa kai kanka ba ka iya samun maudu'i balle ka ji ka nemo dalilai ka yi bayani allah ya ce muke mu ina ganin wannan nukta da yi ai ta hito gahi sai abu na gaba shine al'asalib ya an ka ce asalib shine uslubi ko salo an gane ko ya an ka ce salo al'uslu in ji malaman adab huwa shaks kowane mutum yana da salon da yake gudanar da al'amura akwai salo na gabatar da karatu akwai salo na magana akwai salo na mu'amala akwai salo na tarbiyya salo daban-daban musamman cikin al'ur'ani uslubin ƙur'ani a cikin ilimin balaga an gane ko yani أسلوب القرآن في بلاغة التعريف والتنكيل أسلوب القرآن في الحفظ أو بلاغة القرآنية في الحفظ بلاغة القرآنية في مثلا فواتح السور البلاغة القرآنية في ب- بداية السور ونهايتها هو نهاياتها مثال أسلوب قرآني كوكما شريعة أسلوب القرآن أنقالكو في عرض التوحيد ومنابذة الشرك أسلوب القرآن يبي وجنيا كالشركة لتبت التوحيد أسلوبي ƙur'ani ya bi salo daban-daban waɗanda yake nuna shirka ba ta da kyau ko a cikin da'awa uslub na da'awa uslubul targhib wat tarhib an gane ko uslubul ibtal ya ƙur'ani ya warware wani abu ya nuna wannan abin bai da kyau uslubul qur'an fi muharabati shirk uslubul qur'an gashi nan dai uslubul qur'an an gane ko fi bayan al almiraf masalan akwai salo daban-daban da alkur'ani ya dauka kaga sai ka samu ka amfana da wannan ko ko uslubin wani malami uslubin wani malami an gane ko ko uslubin wani malami a cikin wani littafi da ya rubuta abu ne mai muhimmanci abu na gaba wanda yana tare da wannan al-asalib da al-manahij al-manahij al-ilmiyya manhajin da za ka bi musamman masu bahafi akwai manhaj da ake kira manhaj na istimbat manhajul istimbat a hada wannan da wannan su ba da wata matsala shi ake kira istimbati daga annabtu ne annabtu shi ne ruwan da ke cikin rijiya wanda yake fara fitowa to kinan ya za ka yi ka fitar da hukunci cikin nasoshi an gane ko الاستنباطات كما أقول الفقهية الاستنباطات الأصولية الاستنباطات البلاغية الاستنباطات العقدية كوننا كان يفتر دوني استنباط wanda kuma jiya na faɗi wadansu littattafai wanda za su taimaka ma ɗalibin ilimi wajen sanin manhaji na istinbati akwai wani littafi da aka rubuta masters a ƙasar saudiya manhajul istinbat na fahad bin mubarak akwai kuma littafin imamu suyuti wanda ya tatbikin yadda ake istinbatu al-iklil fi istinbatu tanzil ya dauka tun daga fatiha hannasi to irin wannan ana son ka san shi akwai manhajar tawfiq wanda malaman tarihi suke bi yadda ake tabbatar da abu kaza gaskiya ne ko ba gaskiya bane ban gane ko akwai manhaj manhajul muqarana manhajul muqarana yadda ake muqarana tsakanin abubuwa yan abu alkhairi ne sai kai muqarana in alkhairi biyu ne sai kai muqarana tsakankanin su wanne ne fi alkhairi yan abu sharri ne sai kai muqarana tsakankanin su wanne ne fi zama sharri in kuma tsakanin alkhairi da sharri ne sai ka ce to bari mu yi muqarana mu gane wanne ne alkhairi wanne ne sharri shikenan misali mata a musulunci da mata a wajen yahudawa shikenan mata a kasashen musulmai da mata a kasashen kafirai tauhidi da kuma shirka kai muqarana in kai muqarana ka gane shirka ita ce banna ƙarya tauhidi shine gaskiya ba sani ko muna fahimta ba muƙarana tsakanin ƙarya da gaskiya zalunci da adalci ko ba haka ba sai ka yi muƙarana to in ka yi muƙarana nan ne za ka samu matsalolin da za ka fitar da su gado a wajen musulmai da gado a wajen turawa mummun allah ya ce a ba namiji biyu a ba mace ɗaya in matsayinsu guda ga mamaci ko ba haka ba su kuma turawa suka ce wannan kuskure ne in rabo za a yi daidai shine a ba namiji da mace daidai ko ba haka ba alhali mu a shari'anmu in ana gado an ka baka miliyan biyu aka ba mace miliyan ɗaya to kai in za ka yi aure wa zai kai sadaki namiji a musulunci su kuma a wajen turawa babu wani sadaki saboda aure su a matsayin su kamar matsayin wani kamfani ko society kowa ya kawo a wajen indiya kasashen indiya daga basin duniya saura mata da ke kai maza sadaki sai kai mukarana to sannan kuma to mun ji su sun ce na musulunci yanzu an baka miliyan biyu an baka miliyan daya to kai za ka aure ka kai jika 500 ka kashe kusan 500 lokacin da za ka yi aure ka dawo da miliyon nawa miliyon guda ita ko an kama ta sadaki jika 500 nawa gare ta 1,500 kun ga adalci ga musulunci saboda a musulunci mace ba ita ke daukar nauyin gida ba da a ce matakka tana da miliyon dubu kana da miliyon daya sai ka aure ta wa zai ci da wani kai za ka ci da kun gani to bayan wannan kuma su a wajensu mutum na iya hana ma 'ya'yan shi gado da 'yan uwan shi sai ya rubuta wasiya ya ce ya bar a ba kare ko a ba musa mage yanzu waɗanda da sun kosa koya mun da ake rabon gado wanda ya bar wanda ya dauki dukiyar shi gaba ɗaya ce a ba kare ko mage shi na zai nuna mun da rabon gado sai mutum ya mutu 'yan uwan shi zo sai a ce a'a ya rubuta ya ce wannan dukiya tashi ya bar ma kare miliyan guda na dola amma kare na an kabar mashi kuma kotu sai ta sa stamp ko kashe shi kenan sai a ce ma 'yan kwanai kusa gida sai a ɗauko dukiya a bar ma kare to shi kare shi kuma yanzu ya za a yi da shi sai a kira kamfanin da ke kuna da karnuka ce to ga dukiyar kare ninka kula da shi a rinka ɗauko ana ba karen yana ci in kuɗin sun ka ƙari sai a ɗauki kare a yin su a sama hanya shi ne haka mun gane ko mu gane ba to shi yasa uslubi na muqarana yana taimaka ma dalibin ilimi kullum ya samu mafita kafafen yada labarai a wajen mu da nasu da sharrin da suke turo mu a cikin kafafen yada labarai shikenan kai muqarana karfin kafafen yada labarai a wajen su da wajen mu to kun ga duka waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci kwarai da gaske uslubul muqarana akwai abin da ake kira manhajul muqarana ko manhajul mutakamil shi ko manhajul mutakamil shine cikin ilimin tafsiri ake dauka yanzu kaga wani yana tafsiri nahau da yake kula da shi ko nahau da sarf wani balaga da yake kula da ita an gane ko wani kuma mas'alolin fiqh an gane ko wani mas'aloli na usulul fiqh wani hadisai to amma al mutakamil in ka zo karkashin aya ka hidda nahau ka hidda sarf ka hidda balaga ka hidda hadisai ka bayyana waɗanda sun ka inganta da waɗanda ba su inganta ba ka kawo tarihi in tana da alaka da tarihi in ya inganta ko bai inganta ba musamman al-isra'iliyat waɗanda aka zo aka saka ana fahimta ta sai ka ɗauko duk wani fanni da yake da alaka da alƙur'ani ijazi na alƙur'ani yadda za a haɗa aljam'u bainal nusus hada wa tsakankanin ayoyi asbabun nuzul ka kawo sun inganta ko basu inganta ba in duka basu inganta basu inganta ba in duka sun inganta sun inganta ya kuma alaka ta tsakankanin su akwai sababun nuzul almubashir akwai ghair almubashir haka zaka yi sai ka fitar da ilmomi da suke da alaka da alqur'ani shine ake kira almanhaj almutakamil to bari mu bar manhajkin na haka sai almuqarrarat salabas masu jin english ko manuel littattafan da ake sawa ake karatu a kasashenmu tun daga nursery school ko jardin d'enfant har a zo primaire har a zo college primaire primary school college an gane secondary school lycée high school university university duka suna bukatar muyi bincike domin waɗanda suka kawo muna wannan tsarin ba musulmai ba ne in ka ɗauki nan nijar faransa ce ta kawo tsarin karatunmu na boko in ka ɗauki najeriya ingila ce ta kawo shi sai ka ɗauka tun daga nursery school har zuwa university wani illoli ne akwai a cikin kuma kowane fanni a cikin ilimin tarihi wace illa suka kawo muna a cikin ilimin geography wace illa suka kawo muna ka gani in ka ɗauka ko da wato ka ɗauki nursery school primary school secondary school high school university kaga sai ka samu biyar sannan cikin kowane aji ga abin da ake karantawa kuma ga abin da ake karantawa ga mutu'an da ake karantawa ga mufradat da ake karantawa ƴaƴanmu wani tasiri suke yi muna a cikin addinin mu su bata addinin mu su gurɓata tarbiyyar mu karatu ne mai yawa to kun ga in ba haka za ka yi ba kullun sai ya zamanto da an baka karatu an ka ce kai sai ka rasa ina ne za ka kama Allah ya taimake mu bari mu bar wannan nukta hakan saboda nuktocin suna da yawa mas'ala ta gaba sai al-huquq haƙoƙi su iyakarsu su da abinda yana daga cikin abinda ake yakanmu da shi haƙƙin mata kamar musulunci ya kawai mata haƙƙinsu haƙƙin yara ko ba haka ba to ai babu wanda bai da haƙƙin duniya haƙƙin gwamnati akan talaka haƙƙin talaka akan gwamnati kullum sai a ce hukuma ba ta yi kaza ba to kuka kun yi ma hukuma kaza ai tana da haƙƙi akan ku ita ba ba sani kuma fahimta ba dole ko ina a taɓa haƙƙin ɗa akan uba haƙƙin uba akan ɗa haƙƙin mata akan miji haƙƙin miji akan mata a musulunci hada dabbobi suna da haƙƙi an gane ku ba wani da zuwa karantar da mu ba amma kullum sai a zuwa ce haƙƙin mata su ku ba haƙƙin mata suke su ba ya za a yi mata su rinjaye maza ya zama to namiji bai da ta cewa a gidansa shikenan to duka irin waɗannan abubuwan haƙƙoƙi haƙƙin Allah ga bayinsa haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙƙin musulmi akan musulmi haƙƙin makwabci haƙƙin ɗan uwa haƙƙoƙi ga sunan sai kai karatu ka tattaro na soshi ayoyi da hadisai da maganganun sahabbai radiyallahu anhum da sauran magabata ka hada mawdu'ai da dama ina fata an fahimci musulunci akwai haƙƙi na wato abubuwa daban-daban nukta ta gaba sai al-khutat jam'i na khutta al-khutat khutta program ya an ce program wannan ya shafi dukkan abin da an kai ma tsari a rayuwa an gane ku tsari a tanzim abin da aka tsara to tsari kuma cikin kowane al'amari na duniya akwai tsari wanda shi yasa kuke ganin yanzu shi'a take yaduwa da ƙarfi a cikin duniya saboda 'yan shi'a sun ɗauki wannan tsari ana kiran shi Khomeini shugaban 'yan shi'a na wannan zamanin wanda ya yi revolution ko revolution a 1979 an bin nafsansu son disney ya rubuta wani littafi al-khutta al-hamsiniya khutta tsari na shekara hamsin wanda za a bi a yada shi an ci a duniya to ka gani amerika tana da khutta yadda za ta yi ta mamaye duniya faransa tana da khutta yadda za ta yi ta mamaye duniya da kasashen afirka musamman ko ba haka ba majalisar ɗinkin duniya tana da tsarinta wanda take bi a ɓangare daban-daban tsarinta na tsaro tsarinta na kaza duk da yake ba majalisar ɗinkin duniya ba ce majalisar ɓarke duniya ce inji waɗansu mutane to wani tsari za mu bi mai kyau wani tsari ne za a bi wanda bai da kyau wanda an ka kawo mu yaƙe shi hutta ya kamata komi za a yi a yi hutta in za a yaƙi akwai tsarin da za a bi akwai sojojin sama akwai sojojin ƙasa an gane ko in za a taimaka ma masu rauni wani tsari za mu bi muna da kuɗi muna son mu taimaka ma masu rauni wani tsari ne za a bi abin nan ya kai ga hannun waɗanda ya dace hutta an gane ko wace hutta za mu bi mu gyara karatunmu wace hutta zan bi in haddace alƙur'ani wace hutta zan bi in yi karatu wani tsari kenan zan bi wace hutta zan bi an gane ko in kai ga cin nasara a abin da ne sama gaba na alkhairi duka hutta hutta hutta nan ba akwai karatu mai yawa karkashin wannan wani tsari za mu yi mu yaƙi turawan mulkin mallaka shi ma karatu ne wani tsari za mu bi mu gyara tattalin arzikinmu a ƙasashenmu wani tsari za mu bi misali mu yada da'awa a cikin kafafin yada labarai duka irin waɗannan akwai su to duka in baka da irin wannan akwai matsala shi yasa za ku ga waɗansu suna ganin yan an ce an yi tsari kamar shirme ne wani abu ne wanda musulunci bai san da shi ba wa ya gaya maka ba abin da bai da tsari a musulunci babu shi lokacin da aka je yakin uhud manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karkasa runduna waɗansu ya ce ku tsaya nan waɗansu kuma ya ce runduna ta sama inda ce ta sama ba cikin jiragen sama wadannan wancan lokaci babu jiragen sama jabalin roma inda an ka'aza waɗanda za su yi halbi aka ce su tsaya nan ko sun ga an ci nasara ko an ci nasara akan musulmi kasu sau tsari ne wani tsari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi a Madina na zama da mushrikai da munafikai da kuma yahudawa ka karanta wasiqatul ahd wadda aka babu abin da bai da tsari duk abin da za a yi ana bukata a tsara shi to rashin tsari kuma zai kawo illa rashin bin tsari zai kawo mana illa shi yasa za ku ga yanzu idan an ka ce an tsara ya za mu tsara mu taimaki marayu sai an bi tsari domin in ba a bi tsari ba an ka faɗi waɗansu sharuɗa abin sai ya wargaje da gaugawa wani tsari za mu yi mu taimaka wa masu rauni saboda ƙasashenmu musamman ƙasashen afirka in an ka ce za a yi taimako ƙarshe kuma masu hali ne ga ƙwace taimako muna gane ya kuma mu gane yanzu an ce an kawo shinkafa ko an kawo lokacin sallah babba an kawo shanu a taimaka wa waɗanda an marasa masu rauni daga sauran ƙasashe na musulmi sai ka iske masu kuɗi sun zo wasu shanun masu yi su za a yi gaba ɗaya ba a raba ba an gane ko wasu kuma a yanka masu halin sai su su tattare su ja ƙafa ƙafa ƙafa ƙafa sai a ɗauki 'yan tsumuka a raba ba talakawa a ɗauki hoto shi ke kaga har yanzu bai kai ga waɗanda an kace ababa shinkafa ta yi tsada a nan nijar gwamnati ta kawo shinkafa ta ce a sayar matalakawa da farashi mai sauƙi sai masu kuɗi su nemi mutum 100 ko mutum 200 ko wani sai su ba shi kuɗin buhu ɗaiɗaiɗaiɗai sai a je a sai shinkafa yanzu ya an sayi kuma kinan price ɗin zai koma nasu ne yadda suke su kun gani to dole tsarin sai an bi yadda zai yi nasara shi ɗan adam baka iya hana shi ya yaudara ko cuta amma ka yi iya ƙoƙarinka mun gane ko to waɗannan duka abubuwa ne waɗanda in babu tsari ba za a kai labari wani tsari za mu bi mu kyautata da'awa wani tsari za mu bi mu raya ilimi a yankunanmu an gane ko duka abubuwa ne wani tsari za mu bi mu taimaki kanmu da kanmu gina makanmu makarantoci da makarantu da jami'o'i duka abubuwa ne wani tsari za mu bi a yi maktaba wadda za a saka littattafai masu yawa ɗalibai da malamai masu da'awa da masu tafsiri da masu khutba su rinka zuwa cikin wannan maktaba su je su ɗauki littattafai su yi nazari su rubuto abin rubutowa su fito saboda wani littafin wani malamin ba zai iya sayan shi ba wani tsari za a bi kun gani to duka wannan khutba ɗalibin ilimi zai iya bincike akan al-khutba yadda za a yi wani tsari Allah ya taimake mu bari mu bar wannan haka sai mutu ya zuwa ga al-khasa'is khasa'is abu in ka in abu an ka ce maka abu ne wanda jama'a suna kallonsa da kima to ya kamata a dibi khasa'is kin shi wato ababen da yake banta domin da zaran an ka ce ka tsere ma mutane to akwai abin da ya bambanta ka da su da zaran an ce abu ya fi kaza to sai a diba waɗanne abubuwa ne yake banta da su ana kiran su al-khasa'is ana kiran su al-mazaya jam'i ne na al-maziyya sai a ce al-mazaya kama at-tahiyya jam'in ta tahaya al-qadiyya jam'in ta qadaya al-hadiyya jam'in ta hadaya as-sariyya jam'in ta saraya al-maniyya jam'in ta manaya an gane ku don haka yanzu ya za a yi mu samu khasa'is sai ka ɗauka khasa'isul qur'an ko khasa'isul uslubil qur'an mutane ba za su iya yin alqur'ani ba to me yasa ga khasa'is na alqur'ani Allah ya ce zai tsare shi kaga alqur'ani ya bambanta da at-taura da injila dukkan su magana Allah ne amma daga cikin khasa'is na qur'ani Allah ya ce shi zai tsare qur'ani su ko wadancan sai an ka ce malaman da aka saukar malaka su tsare su إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله كما أنت سسأج أما القرآن يجي شريعة تذكر شيء والله بيبان مكوا سنون شبدون أنا يا أي بنا shikenan mutane ranar tashi alkiyama su su ce a Allah an canza sakon ka ba mu gani ba sai Allah ya to yanzu ni zan tsare Qur'ani saboda kudin kayan miya tashin hankali ne suna isa mallami shi kuna da aya sai Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ka kusan duk abin da an ce Allah zai tsaye wa magana ta kare mun gane wannan ko to khasa'is na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sauran annabawa ba a tsare sunnar su ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tsare sunnar shi gashi nan ga isnadi yanzu kana kawo hadisi sai a ce a bincika sahihi ko da'ifi khasa'is na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam abubuwan da yake banta da su na fata an fahimci daga cikin khasa'is kin shi wadanda malamai ma sun yi rubuce rubuce akan wannan ko cikin littafin mukhtasar khalil in ka diba ya kebe wani babi akan haka kuma malamai sun yi rubuce rubuce akan wannan daga cikin abubuwan da yake banta da su shine cikamakon annabawa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin daga cikin khasa'is ɗin shi an hana a aure matan shi bayan ya mutu komi kuɗinka komi mulkinka komi mallamtarka komi zaruntarka duk abin da ka taka in kan mutu matanka an ce da sun ƙara idda halatta ne a aure su amma shi sai an ka ce ya'a wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada an hana kaga khasa'is ne banda shi ba wanda an dauka wanga abin nan khasiyya to don haka dai khasa'is yana da kyau wannan ƙasa misali ta bambanta da wannan ƙasa to menene take da shi wanda waccan ba ta da ko ba haka nan bane wani malami yayi zarra a ilimi me yake banta da shi da sauran malamai wani littafi ya shahara yayi ya wato shiga gaban waɗansu littattafai da dama a wannan bangaren menene yake da shi wanda waɗancan ba su da haka ne to don haka khasa'is addinin musulunci yana da ababen da yake da su waɗanda sauran addinai ba su sai ka fiddo su khasa'is abu na gaba daga ciki sai bayan khasa'is sai al-mahasin kyawawan abubuwa waɗanda abubuwa ne musulunci ya tattara waɗanda suke masu kyau waɗanda za a bayyana ma duniya don a ja hankalin mutane su shiga addinin musulunci addinin musulunci ya yi umarni da a tauhidi tauhidi kaɗai ta Allah da ibada sauran addinin kuma sun ce Allah uku ne wasu sun ce Allah biyu ne kamar yahudawa wa qalatul yahudu uzairu ibn Allah ko ba ka bane sun ce uzairu dan Allah ne kina ya san Allah ka gani kaga wannan yake nuna aqida ta musulunci kyakkyawa ce la aghluwa wala ifrat mahasin al-aqidah al-islamiyya mahasin al-shari'ah al-islamiyya mahasin ad-da'wa al-islamiyya mahasin nakaza ababil kyawawa da abu kaza ya tattaro saboda a ja hankalin mutane musulunci ya hana zalunci wannan abu ne mai kyau wanda zai ja mu mu ƙara gamsuwa da addinin mu kuma kira wani zuwa gare shi an gane ku musulunci ya ce a kyautata ma makwabci abu ne mai kyau a wajen turawa babu zancen makwabci sai ka shekara 30 40 50 baka san makwabcinka ba musulunci ya ce yanka haɗar mutum kai mai sallama assalamu alaikum a turai ba assalamu alaikum ba ko gaisuwa kai ba mutum sai tambaye ka da wani dalili za ka gaishe shi sai in kuna ma'aikata guda amma in bai saka ba kai mai gaisuwa yana iya cewa zai kai ka kotu in ka ce mai bonjour ko good morning tambaye ka ina ka sani su a wajen su ba a sallama sai in ka san mutum kuna da alaƙa kun gani musulunci ya ce a ɗauki nauyin iyaye a turai kuma ba ruwansu ɓangare ko da ɗaukar nauyin iyaye kawai sai kaga mutum ya ɗauki iyayen shi ya kai su maison de retraite gidajen da ake ajiye tsofaffi to kaga duka abubuwa ne masu kyau suke cikin addinin musulunci ɗabi'o'i na gari kuma ka ba wuri musulunci ya hana su kinan nan almahasin suna cikin abubuwa guda biyu duk ababen da musulunci ya ce a yi so suna cikin mahasin duk ababen da musulunci ya ce a bari to barin su yana daga cikin mahasin don mu gani musulunci ya ce kada a sha giya sai ka ɗauko ka baɗi mun gane ko abu ne mai kyau domin shan giya zai sa mutane su tambaye su lalace kuma a dibi al'ummar da take shan giya da al'ummar da ba ta shan giya sai ka auna kiran wannan ya isa ya ja ka shiga addinin musulunci kai ku musulmi ya ishe ka ya gamsar da kai shari'a musulunci shari'a ce ingantatta shari'ar turawa mutum yana damar yin shagiya amma sun ce in zai shiga mota ya tuka mota an hana shi to amma kuma ɗan giya ana iya ba shi jagorancin al'umma to yanzu da tuka mota da jagorancin al'umma da tuka jama'a wani da fi hatsari abin wai an yadda kai ya sha giya ya tuka mota ya kashe kanshi ya yi hatsari ko ya kashe mutane amma an yarda dan giya ya sha giya ya jagoranci mutane ya tura su cikin hanyar halaka kun gani to duka irin waɗannan abubuwan duka abin da shari'a ta ce a yi yana cikin mahasin sai ka ɗauko su an ce a yi sallah sau biyar a yi ne waɗanda ba sa sallah addinan da babu sallah a cikinsu gibiyar da suke ba su da alaƙa kyakkyawa da ubangiji shikin musulunci ya ce a taimaka ma masu rauni a dibi al'ummomin da ba a taimaka ma masu rauni ya suke musulunci ya ce kada a sha kayan maye a kalli al'ummomin da suke shan kayan maye ya suke rayuwa irin su kasar jama'ika da kasashen da ake shifka iccen kokin ake shan giya kullum kashe-kashe ya yawa kuna cewa kasashen turawa akwai daɗi kasashen su an babu kowa dama ya mallaki makami muku ga muna alhamdulillah hadda ma ana kisan mu ba kowa ya damar ya riƙi makami ba su ko can ina kowa da makami shi yanzu na karajan an kashe yanzu an kashe yanzu an kashe to duka ababe ne masu kyau don abin da musulunci ya umarce mu ko mun gane ko mun gane ba mai kyau don abin da musulunci ya hane mu a cikin alkur'ani mai girma ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam abin nan bai da kyau bari shi kuma abu ne mai kyau zai sa al'umma ta zamanto al'umma ta gari musulunci ya ce ayi aure kada ayi zina shina da cikin abubuwa masu kyau musulunci me yasa musulunci ya ce ayi aure sai ya hana ka daga fadawa cikin zina ya sa ka kuma kasan ciwon kanka da sai ka je ka kashe jika goma ba sai ka yi tunani ba ko in ce naira dubu ɗari ba sai ka yi tunani ba amma an kai ma mata shi ne sai ka gaba ka kashe kuɗi sai inda ya dace ka kashe su abu ne mai kyau na ga wasu suna dariya kenan kusa abin da wanda bai yi aure ba ruwa ne kuɗi kawai shirme ta kashi na shirme da abin da ya dace da abin da bai dace ba ana yi ma aure shi kenan da in ka gada ma sai ka ɗauki ka zo wata hotel a sama abinci na dubu biyar ka cika kaɗai yanzu kuma sai ka ce kai tiya na wani na masara ka hana hankali mun gani me yasa musulunci ya ce a yi aure an gane ko idan mutum ya yi aure zai zama mutum mai kima cikin al'umma ko a kasashen turawa wanda bai da aure bai da kima mun gane ko me yasa musulunci ce kada a yi zina domin zina san hanya ce ta ɗaukar cututtuka masu yawa da adam ko bai sun ciyo ko ba karan bane me yasa musulunci ya ce a yi aure a daina zina zina tana samun mutane su haifi 'ya'yan da ba za su kula da su ba mafi yawanci turai za ku ga gwamnati ce ke kula da 'ya'yan da aka haifa aka yar to kenan abinda zai kai ka ka ɗauki jininka ka zubda shi ko ka yadda shi sama hanya kaga abu ne wanda bai da kyau bala'i ya yi bala'i to kaga abu ne mai kyau abinda ya samu sun ce ce kada a yi zina saboda kada nasaba ta wani ta shiga cikin ta wani mace in ta yi zina in tana da aure sai ta baki dan wani katon kaddara ta kai mijinta kuma ya gado kuma shi bai daga cikin masu gado kun gani duk al'ummar da zai ta yi a cikin ta banna ta yi a cikin ta mun gane ko to don haka ina kira zuwa ga 'yan uwanmu ɗalibai irin waɗannan ɓangare ne mai kyau wanda za ka samun mawudu'an da za ka yi karatu a ƙarƙashinsu sai ka zaɓi duk ababen da allah ya ce a yi me yasa musulunci ya ce a sadar da zumunci an gane ko sadar da zumunci yana sanya kyakkyawar alaƙa an gane ko a kankanin al'umma na sauransu to wannan wuri ne wanda ɗalibin ilimi zai fitar da mawdu'ai waɗanda zai karantar da al'umma waɗannan mawdu'an sai kaga ka samu mawdu'i fiye da ɗari ka fitar da su kuma kana gabatar da su cikin natsuwa yau jama'a za mu yi bayani kan tauhidi gobe za mu yi bayani kan illa ta shirka musulunci ya haramta cin riba to abu ne mai kyau a daina cin riba ga illolin da riba take haifarwa cikin al'umma musulunci ya ce ai kasuwanci ga irin albarkar da ake samu cikin kasuwanci musulunci ya ce ai kiyo ga alkhairin da al'umma take samu in tana kiyo mun gane ko musulunci ya ce akwai aikin hannu ya yarda da shi abu ne mai kyau ga irin alkhairin da matasa suke samu idan suka iya aikin hannu ba su zama ci ma zaune to amma in ya zama to babu da irin wannan musulmi babu iya tallata musulunci ga waɗansu shi yasa saboda lokaci ya matso akwai wata kissa ta wani profesa na ƙasar faransa profesor kenan ya an ce profesa ana nufin mutumin da ya wuce dokta ya kai profesa na faransa ne kusan faransa ta bari a fanni biyu ta cere ma amerika ta cere ma ingila a fagen sociology ilimin zamantakewa ilimin ijtima da kuma literature literature waɗannan ɓangaren ilimi guda biyu faransa ta cere ma ingila ta cere ma amerika su ko sun tsere mata a wajen science da technology science ila technology an gane ko to shi yasa faransa idan za ta kitsa ma wata ƙasa sharri cikin sauƙi ne saboda mutane yadda sun ƙware wajen ilmul adab ilimin adab kuma ilimi ne na sanin tarihin mutane da kuma adabinsu shi ko ilmul ijtima ilimi ne na sanin zamantakewa me yake gyara zamantakewa me yake bata zamantakewa an gane ko to wannan profesa na kasar faransa a france 24 france 24 ko shi ne france 24 wani gidan tv ne sai manya-manyan profesoshi ne kusan su manya-manyan masana a turai ba sa fitowa sai wani dan lokaci ba irin mu bane waɗanda suke raya al'umma kuma a zo a mace su sai su kasa rayar da al'umma ana ba su lokacin da za su samu dama su yi nazari su yi bincike su abinda zai kai al'umma ba ba a yardan ma ana yawan ganin su kuma gwamnati za ta iya daukar nauyin rayuwarsu saboda mi saboda gaba ce mai amfani suna rayar da al'umma mu ko kasashen mu mailimci ma ba a ba kaunar shi sannan son ake yi yadda kowa yake rayuwa shi ba ya rayu haka ka zo ka yi hira fada da mutane majalisa a sha shayi da kai aikomi kuma ka je kai mutane karatu ayi dole na mutanen da suke da ilimi su ba su dama ake su je su yi bincike yadda masu kere-kere bari ake su je kamfani su yi kere-kere to muku afirka mai ilimi bai da wani muhimmanci su kuma ma'ilimta suna da muhimmanci gare su shi yasa hatta da fito wasu a gidan tv da rediyo manya-manyan masanansu sananne ne akwai lokutan da ake ba su labarai ga wani lokacin kuma ba a sace ganin su suna can suna bincike kamar yanzu misali masana na ilimin faransanci academy française a shekara suna da rana guda da suke zuwa inda ba tsara ta aka yi ba a gidan rediyon faransa rfi so ɗai a shekara suna da mutum 40 waɗanda ake kila lazy mortel waɗanda ba su mutuwa ke ba ana nufin ba su mutuwa ba a in wani ya mutu cikinsu sai a nemi wani wasani wanda zai kai matsayin shi sai a ciki so ɗai suke zuwa to shi wannan na sociology masana ne na ilimin zamantakewa za su zo ne in sun yi dogon bincike sannan sai su ba da amsa to wannan professor sai aka ya ce yana ba da shawara a sa tarbiyyar musulunci a cikin makarantu na boko na faransa to kusan su turawa suna da wani abu ana kira ne a yi tambaya muna in ka saba ma mutum kagar gaba ta samu zagi ya samu cin mutunci ya samu kage ya samu komi sai ya yi ma sai inda yi ya gashi su kuma turawa in ka faɗa ba abin da saba tambayin ka suka mai dalilin ka da aka zo sai aka tambaye shi kenan yana son a mai da faransa kasan musulunci ko su kuwa da suke kyama kenan sai ce a'a ba cewa ya yi a sa aƙidar musulunci ba a makarantu na faransa a sa tarbiyyar musulunci a ƙasar faransa kun gani suna son tarbiyyar musulunci amma ba su aƙidar musulunci ƙaryar banza shi ne sai aka tambashi to meye dalilin shi ya ce akwai abubuwa guda hudu ya faɗa ina tuna guda uku ya ce abu na farko har yanzu a ƙasar faransa ba a samu mutum guda ba wanda ya wuce mahaifansa wai abin da yake nufi a musulunci idan mutum yana da shekara 60 baban shi yana da shekara 80 ko 80 to yana masa biyayya bai cewa ya kai wurin da ya ya kamar ya yaye kansa ba zai mahaifin shi biyayya ba ba a samun wani ya ce su kuma 'ya'yansu da shekara goma sha takwas majar da minar da ya kai majar to shi ke da ya fi karfin iyayensa kesa a turai yarinya za ta iya kawo samarinta ya yi zina da ita a cikin gidansu inda ta kai sha takwas ba wanda zai tambaye ta a turai in yarinya ta kai sha takwas babanta zai kore ta daga gida sai in za ta biya kudin haya na zama cikin gidan ya ce to su musulmi ba sa haka ya ce wannan kuma abu ne mai kyau ya ce abu na biyu har yanzu a turai ba a taɓa samun musulmin da ya kai baban shi ba mai zon da retreat gidajen ajiyar tsofaffi su a turai in mutum ya tsufa ƙa'yan shi za su kai shi ne gidan tsofaffi su an shi gidan kula da tsofaffi shi ke nan magana ta ƙari sai ranar kula da iyaye so guda a shekara sai su sai wannan flower flower sai su zo su kwankwasa ce tsoho kaza a daki na kaza sai su kai ya kai wata uku da rasuwa ya mutu yake ya ce to amma musulmi ba a taba samu ba suna kididdiga kun san har yanzu ba a da musulmi guda wanda ya kai baban shi duk yadda za a yi kula da mahaifin shi zai yi wannan ya ce abu na uku kuma bincike ya nuna duk inda ake barin malamin musulunci suna wa'azi a gidan kaso to wannan gidan kason bincike ya nuna fiye da kashi saba'in ko kashi saba'in cikin ɗari in sun fito daga gidan kaso mutane daga suke zama amma inda ake barin waɗansu addinai suna wa'azi idan mutane sun fito ma ƙarawa suke ya ce to kenan wannan yana nuna wannan tarbiyyar ta musulmi a rike ta mahasirul islam وشهد شاهد من أهلها والحق ما شهد به الأعداء إن دي مكي إنك يقول لك يا كنكا تو أنك كرشكو to ‘yan uwa musulmi abu na ƙarshe wanda zan faɗa ita ce kissa ta wata mata ina ganin a faransa ne a turai ta zo da ɗanta ta tura shi shiga addinin musulunci tsohuwa ce sai yaro ya zo shiga inda malamai a sashi musulunci to kun san can akwai dokoki ba a tirsasa mutum suna da dokoki hannun banza da yoyi sai aka tambayi yaro kana da mahaifi kana da mahaifiya family ɗinka ina ganin yace yana da mahaifiya tana yawan mahaifin shi yaro su koko layi wanda aka samu hanyar zina to mahaifiyarka ta san za ka shiga addinin musulunci tunda ana tsoron a ce an sashi musulunci su je su ja ƙara ya ce mahaifin shi ta sani to tana ina ya ce tana can wani sai aka ce ka ce ta shigo sai ta shigo aka tambaye ta wannan ɗanki ne e ke kika ce shiga musulunci e ke musulma ce a a to me yasa kin ce dan ke shiga musulunci kin yadda shiga musulunci eh to ke musulma ce a a to me yasa kin ce dan ke yi musulunci tace ta gani duk musulmi ba sa kai iyayensu a gidajen tsofaffi a ajiye musu gidajen renon tsofaffi tace ita ko ta fara tsufa son ta kai shi fada addinin nan don saboda kai ya kai ta can a ƙasar japan wannan shi ne na ƙarshe ƙasar japan bbc suka ba da wani labari tsofaffi a ƙasar japan sai aka ta kama su ana kai su gidan kasu sai da cijoji sai ya sata sai ya sata ya yi sata tsoho mai shekara saba'in ya yi sata mai shekara saba'in da biyar tamanin ya yi sata kai satan nan sai suka yi bincike sai sun ga alamun ba sata ba ce ajiya sai suka koma bincike wani abin da ya sata ya fi karfin shi mutum ya ji ya saci abin dola ko dala biyar yana da kuma dala dubu ɗari a cikin akawun cikinsa kinan ba sata ba ce ko da suka yi bincike sai suka gano ashe idan mutum ya tsufa a ƙasar japan ba mai kula da shi amma in yayi sata aka kai shi gidan kaso gwamnati za ta kula da shi sai sun karɓi ɗan sata da aka kai shi gidan kaso mahasinul islam nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama zuri dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh